وسلم وبارك على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد yau za mu tashi akan tambaya ta 179 a cikin wannan littafin mai albarka a alamun sunni mansura ta shekha hafiz al-hakami rahimahullah
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال ما حكم التعاليق من من التمائم والأوتار والحلق والحلق والحلق والخيوط والودع ونحوهما الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعد أسافره رسولا ألا يبكين في رق ألا يبكين في رقبة في رقبة في رقبة بعير قلادة من وتر من وتر من وتر أو قلادة إلا قطعت وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم وال والتوالة والتولة والتولة شرك وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن ومن علق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من سفر ما هذا فقال من الواهنة قال ازعها فإنها لا لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وقطع وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا خيطا من يد من يد رجل ثم تلا قوله تعالى وما قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يوسف وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة وهذا في حكم المرفوع
الحمد لله رب العالمين الله صلى وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yake rahimahullah tambaya ta ɗari da saba'in da tara ma hukumar ta'aliq menene hukuncin ababen da ake ratayawa minat tama'in wanda suka shahi layu layu tama'in su ne layu abinda mutum yake ratayawa a jikin shi wal'autar wal'autar shi ne su ne igiyar nan ta takwari wadda ake sanyawa wadda ake sa jikin kwari kwari wannan arka wannan wanda ake abun amma wasu abun da wasu kururruka wanda na musamman kamar yanzu abun ga ya hadisin abu martar ganawi ya wuce wanda ita wannan data anuwa wadda suke zuwa su rataya wasu kayan yakinsu da wani abun wanda suke itikarin cewa albarka yana yana shiga in aka rataya abun a jikin wannan itace sai a samu albarka inda suka ce su ma iji Allah na data anwa da manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi inna hasunan qultu wallahi nafsi bi yadihi saboda nan ba su ba sa farraka tsakanin na farko albarka albarka dole ya kasance ko kuma a ce wanda ke sanya albarka shine Allah maɗaukaki sannan albarka nan idan Allah ya sanya ma abu albarka albarkar ta kasu akwai wadda take lazima lazima ko da take mutanakkila yanzu misali eh eh me yake da suna annabi alaihi salatu wassalam jikin shi shi albarka ce wadda take zafiya mutanaqqila dan shi yasa dukkan abinda abin da ya taba jikin annabi alaihi salatu wassalam ake neman albarka da shi shi yasa eh, manzo alaihi salatu wassalam da kanshi eh, kamar lokacin da diyar shi Zainab ta rasu yace in an yi da abun ga suturte ta in an yi da wankanta a ba shi labari sai ba su da ƙarshe ba su yi zarafin shi saboda me abin da ya taba jikin shi yana da albarka amma sahabbai shin da suka yi wannan ga tare da annabi annabi alaihi salatu wasalam hatta tohin shi hatta wannan majinin shi annabi alaihi salatu wasalam abin wannan sauran alwallar shi suna kokowa a kai askin shi in yayi abin ga raba raba shi hadisin abu talha saboda me yasa saboda albarka mutanakkila ce amma wanda ba wanda ba annabi ba wannan barka ce wadda take lazima lazima Allah ya sa mu abin albarka ba neman albarka da shi yanzu kama eh me yake suna ruwan zamzam in ka sha shi ya shiga jikinka albarka akwai albarka amma yanzu mutum misali sai ya ce dan neman albarka da ruwan zamzam zai wanke motar shi don motar ta samu albarka ko kuma da shi zai gina birgin ginin gidan shi don ya samu albarka wannan duka babu dalili a kan shi yana saboda me yasa saboda nan abun tare da cewa yana da albarka amma albarka ba abba ce wadda take mutanakkila ba yanzu kama wannan hajarul aswad hajarul aswad albarka shi albarka ce wadda take suke abin ga mekir suna ta takaita a kan shi ko da wannan mekir suna abin ga sauran abubuwan da suka shahi ka'aba da sauransu wannan ba albarka ba ce wadda take take kaiwa ga take abin ga dan ka taba abin shikenan sai ka wannan yanayin zai inda albarka ce mutanakkila ko da in kana wucewa kawai wajen hajar aswad sai ka kama shi ko ba cikin ibada kake ba saboda albarkar shi amma nan umar da sai da ya zo cikin tawaf ya ce in ba da ya ga annabi ya yi da bai yi ba mun gane ko saboda sanin wannan wannan zai ba mu zai samu mu huta daga eh daga shi wannan da yawa mushkila da yawa eh yace wal autar wal hilaq hilak da su ne wannan abin da ake sanya wanda yake kewaye ko wuyan mutum ko wannan kamar abin ga yake suna ƙiri ko ɗamara ko wasu abubuwa walkuyut da zare mutum ya sa wani horin zare ko baƙin zare yana da itikadi da wannan zara walwada da wannan kamar cibiyar kura da sauransu wani hauha da makamantansu duka wannan ba su da alaka da amfani ko cutarwa eh duka wannan kuma kamar yadda zai zo cikin hadisai rauni suke kara ma zuciya saboda mutum ya ta'allaka da abin da kai ma kai ka ma hishi kai ina kai ina zare ka hizar kuma kana neman amfani ko wannan tsoron cutarwa daga daga zare qala nabi sallallahu alaihi wasallam eh wannan wanda wannan wani abin ne
kana ga hayan da yara suna sanya sai a sa laya jikin shi ya asalin shi ina daga wannan daga teku take fitowa ko ko daga ruwa ana samu yana da alaka da ruwa ke jawab amsa kala nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duka wanda ya ta'allaka da wani abu komi ne ne shay'an ya shiga cikin shi komi wanda ba Allah ba in ya ta'allaka da Allah kenan sai abun ga wakiltar da shi ga Allah shi ma shay'an din ne sai wanda kuma Allah ya jibinci al'amuran shi khalas wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda ya ta'allaka da da laya kenan sai a a mai da shi ga layi layar ta kare shi kaga fata ko wata iya kare mutum ko kuma takarda da abin da ya kama da haka ko kila iya sai a wakilta shi ga wannan abu wa arsala sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wata wata tahiya tahiya shi ya tura manzo ma'ana dan aike ألا يبقين في رقبة بعير قلادة كي يبر أويا وتا يدبة wannan awuyan wani raƙumi ya bar kilada kilada ita ce kamar sarƙa wadda ake aman da sunan laya suke yinta ta wadda take kare ta daga aini ko daga wasu abubuwan da za su cutar da ita min watarin wanda ya shafi watar wanda ake daga igiyar nan ta baka au kiladatin ko kuma kamar sarƙa ta ta hwata ko abin da ya kama da hakan illa quti'at manzo sallallahu alaihi wasallam ya idan ya ganshi ya yanke shi ya cira shi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam inna ruqa lalle ruqa to heto wanda ake wanda suke na jahiliya mun ga can baya ruqa ta ruqya ta kasu biyu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce irdu alayya ruqakum لا بأس بالرقى إذا لم يكن فيها شرك لا بأس بالرقى إذا لم يكن فيها شرك kenan nan waɗanda ake nihi su ne rukuya wadda take ta mutanen jahiliya wata ma'in da layu wata da abin da suke don su sa wani ya so wani abin ga nau'i na sihiri ne ya ce shirkun wannan dukkan shi shirka ne daga sanya wa Allah maɗaukaki kishiya ne in mutum ya ɗauka cewa waɗannan abubuwan su da kan suke da tasiri ya zama shirka babba wanda yake hudda mutum daga addini shi idan kuma ya ɗauka sababba ne wanda da su Allah yake kare mutum ko kuma da su Allah yake ba mutum alkhairi sai ya zama karamin shirka karamin shirka wanda baya hudda mutum daga musuluncin shi amma yana yana ɓata wannan aikin sannan kuma yana sa mutum cikin hushin Allah maɗaukaki saboda ƙaramin shirka ya yi ya yi manya-manyan zunubai wanda ba su kai shirka ba kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya ce la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqa saboda nan rantsuwa da Allah rantsuwa da Allah tare da me yake suna akan akan ƙarya mine ne zunubi ne babba babban zunubi ne rantsuwa da wani Allah akan gaskiya mine ne shirka ƙarami ne idan bai yi itikadin cewa wannan abu yana da tasiri ba bai mai da tasirin da wannan abun halittar ba ya ce wa ƙada salasalam wanzu salasalam ya ce man allaka ta nimatan dukkan wanda ya rataya laya ta nimatan nan na kira ce duk kowace irin laya ce fala a tambar lahulau allah kai cika mashi gurin shi kinan na annabi alaihi salatu wassalam ya mashi addu'a kuma allaka wada'atan aka wanda wanda wannan rataya wada'an nan fala wada allahu lahu allah kai ya sabke mashi ya kawar mishi da abin da dalilin shi ya sanya shi saboda suna sa shi ne saboda kaucewa wani ciwo wa fi riwayatin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wanda ya sanya rata ya la lalle ya yi shirka wa qala sallallahu alaihi wasallam alladhi ra'a fi yadihi halqatan min sufr manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana da wannan kama kama brasile na a hannun shi wanda an yi shi daga tagulla sai abun da manzo sallallahu alaihi ya ce ma hala ya ce menene wannan fa qala min alwahina wannan ai maganin wani ciwo ne wanda yake ba da wahala wanda ake gajiyar da mutum wanda ake kira da alwahina qala in zaiha sai manzo sallallahu alaihi ya ce ka cire ta fa innaha la taziduka illa wahnan ba abinda za ta ƙara masa wahala fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada yanda za ka mutu tana tare da kai da ba za ka samu rabo ba har abada kenan wannan yana gwada hadarin wannan abu وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا حذيفة رضي الله عنه يا زري أهنم ونمتم سيتريش ثم تلا سانا سي كرنتا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون ما في يوم سبسا إيماني دا الله na imani da Allah ta ɓangaren rububiyya illa wa hum mushrikun face su mushrikai ne a cikin baban uluhiyya eh inda za ka tambaye su waye halitta waye kaza waye kaza duka za su gaya ma da Allah maɗaukaki ne amma in aka zo wajen rububiyya sai ka same su wajen uluhiyya suna masu sanya wa Allah maɗaukaki kishiya وقال سعيد بن جبير سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله يتشى من قطع تميمة من إنسان dukkan wanda ya cire wannan laya daga hannun wani daga hannun wani kana ka idli raqaba tamkar wanda ya ya yantar da bawa ne yace wa hada fi hukm al marfu wannan hukuncin shi hukunci ne wanda yake na hadisi marfu hadisi marfu saboda ni saboda wannan abu ne wanda mutum bai iya sanin shi in ba ta hanyar wahayi ba ya za ka san da cewa yana daidai da abun yan tabawa wannan yana buƙatar dalili amma sai nan kuma sa'id bin jubair tabi'i ne yana daga cikin tullab na abdullah bin abbas radiyallahu anhu kenan hadisi ne mursal ala kullum da duka hadisan da athar inda ya kawo suna gwada hani daga ainihin dukkan ababen da ake ratayawa wanda mutane suke amfani da su wajen wai janyo alkhairi ko kuma kore kore sharri
السؤال ما حكم المعلق إذا كان من القرآن الجواب يروى جزاء جوازه جوازه جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عقيم أكيم بن أكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق آه ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك
يخصص ذلك يخصص ذلك و ولصون القرآن ولصون القرآن عن إهانه إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة ولئلا يتوصل يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ولسد ولسد الذريعة عن عن الاعتقاد المحظور والتفا والتفات والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا في هذا الزمان.
التي تنبأ تدريد تمام ما حكم المؤلق إذا كان من القرآن منين حكمتم المؤلق shi abin da ake rataya wannan idan ya kasance ƙur'ani ne idan ya kasance da ayoyin ƙur'ani ne aka rubuta ko kuma hadisai ne aka rubuta wanda ya azkar ne tabbatattu daga manzo alaihi salatu wassalam aljawab ya ce amsa yurwa jawazuhu an ba'd salaf an ruwaito ingancin shi ma'ana cewa babu laifi mutum yayi in ya kasance qur'ani tsantsani ko kuma azkar ne na annabi alaihi salatu wassalam tsantsa kamar yadda aka ruwaito daga aisha radiyallahu anha da abu ja'far muhammad al-baqir محمد بن علي الباقر رحمه الله يتي وأكثرهم على منعه ما في يوم سلف ما قبتا على منعه سنا أكن هني أكن حرم تنش كعبد الله بن عكيم لم كعبد الله بن عكيم صحابة منذ عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه وأن صحابان دا ɗaliban abdullahi bin mas'ud kama alkama ibn yazid al-aswad da su ibrahim nakhai dukkan suna kan haramci radiyallahu anhu wa huwa al-aula yace wannan magana ta karshe ita ce mafi wannan dacewa li umumin nahi an at-ta'liq saboda can baya duka hanin da ya zo game da ratayawa ya zo ne wanda ani ne am ya haɗe komi da komi bai keɓe wanda aka rubuta da ƙur'ani tsantsa ba kenan duka yana shiga cikin hanin ya ce wali adami wurudi kuma saboda wali adami wurudi shayin min almarfu yukhasis zalik ba a samu wani abu daga cikin hadisai wanda suke abun da an daga su ga annabi alaihi salatu wassalam ba wanda suka keɓe wani abu suka hudda wani nau'i daga cikin wayannan suka hudda wani nau'i daga cikin wayannan abubuwan wali saunin qur'an sannan kuma saboda kare alqur'ani an ihanatihi daga wulakanta shi in qad yahmilunahu ghaliban ala ghairi tahara saboda sodiya za su iya ɗauka wannan abin na qur'ani wanda yake a rubuce ba tare da alwala ba tana ma mutum ya shiga ma cikin banɗaki da shi ko kuma mutum ya samu kai cikin wani yanayi wanda bai dace a ce yana jikin shi ba wannan abin yana yana jikin shi wali Allah ya tawassala bi dalika ila ta'liqi ghairihi sannan kuma dan ka ka abu wannan hanya hanya wanda na Qur'anin tsantsa aje ga wanda ba na Qur'anin tsantsa ba kaga mutum da layish ta za ka yi buɗa an gani tambaye shi dai za ka yi ta ƙur'ani ta zai ma ƙur'ani abin da zalla ne kenan boka ma ya samu hanya da ka an ta abin ya ce a shi ƙur'ani zalla ne a? eh suna kansu ba sani ba ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور kuma saboda abun da rihe hanya wadda take kaiwa ga abun da kudurce al-mahzur al-mahzur shine wanda aka hana waltifati al-qulub ila ghairi Allah da koma ko kuma waiwaya zukata zuwa ga wani Allah azza wa jal la siyama fi hada zaman musamman a wannan zamani a zamanin shi kenan ina kuma ga wannan zamanin nan zamanin su ilimi yahi yahi zamanin da muke na yanzu aha
ma aha eh duka yana shiga magana mafi inganci ko qur'ani zalla ne duka yana shiga cikin hannu a ƙafa ya sanya ko a gashi ko a ko a mota eh akwai wanda suke dan abun ga samu wannan akwai allo wanda ake abin rubuta ayatul kursi ko wani abu duka wannan suna shiga cikin cikin wannan me yake laya ta qur'ani zalla saboda abin da yasa suka rataya shin nan suna da itikadi in kuma ado ne shi qur'ani ba a sa shi don ado ba shi littafi ne wanda ake karanta shi a fahimce shi ayi aiki da shi a rabbanta ba littafi bane wanda ake zuwa a kayatar da daki ba kamar yadda mutane suke yanzu sai kaga an su wannan abun ga mekir suna allanan na wanda an rubuta sun zama ado a cikin ɗaki duka wannan ba shi ba addini ba ne duka bid'o'i ne ma anzalallahu biha min sultan ah eh a cikin masallaci duka wannan duka ba ko a rubuta shi cikin bangon masallaci duka wannan ba eh to duka wannan duka wannan ba ba addini ba ne addini shine ka karanta qur'ani kai aiki da shi ka aje qur'ani cikin cikin zuciyarka eh musamman ma ka ka fahimci me yake ni eh na'am na'am as-su'al fahimta rashin fahimta qur'ani ita ta kai ita ta kai mutane ga abubuwa da yawa qur'ani da sunnar manzo alaihi salatu wassalam shi littafi ne wanda an saukar da shi saboda a fahimce shi wannan shi yasa mafi yawan sahabbai in ka diba ba aslan ba ma huffaz bane ba kamar yadda yazo cikin hadisi abun ga manzo sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ya bari wanda suka wanda suke abun ga sun abun qur'ani gaba ke da amma suna da abun ga fahimta shi Umar shekara nawa yayi a cikin suratul baqara ba har da kadai ba cewa suratul baqara nan da abun ga yayi ihata da da abin da suke da takumsa na ma'anoni da ilimin da ke cikinta da aiki da ita mu kuma yanzu galibi sai zama hamman namu shine ya karkata kawai wajen wajen harda harda abu ne mai kyau amma aiki da shi da fahimtar shi fahimta tana gaban tana gaban har dai sa'annan aiki da shi yana yana wannan yana gaban gaban abin da har dai saboda shi aiki abin da fahimta ba yi wa aiki ba a fahimce shi ba kenan fahimta yana gaban yana gaban daga shine abu na farko yanzu za a ce misali a ce constitution na ƙasa ka har da shi amma baka san komi cikin shi ko kalma guda baka sani ba me amfani har da shi da ke shi qur'ani magana Allah ce ba ta baya da amfani amma dai abun ga hakikanin duk da abin da ake son ka sanin babu to ake ka san ka'idodin ka san dokokin ka kiyaye su baka san baka san abin da kake faɗi fatiha ma da abun ga baka san ba me kake cewa الله المستعان
نعم السؤال ما حكم الكهان الجواب الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية من في الأنعام ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مئة كذبة كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل, كل أفاك عثيم يلقون السمع وأكثرهم, وأكثرهم كاذبون سورة الشعراء وقال صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوحي أه فيسمع فيسمع فيسمع
فيسمعها فيسمعها مستو مستو مستر مسترق مسترق السمع ومسترق السمع مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحت فيلقيها إلى من تحته إلى من تحته إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته أه حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقيها قبل أن يدركه, أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة الحديث في صحيح بكماله ومن ذلك الخط بأرض الذي يسمونه يسمونه ضرب الرمل وكذا وكذا الطرق بالحصى ونحوه yace tambaya ta 181 ma hukumar kuhan menene hukuncin bokaye su wane ne bokaye su ne wanda suke da'awar za suna hango abubuwan da za a yi a gaba gaibi wanda suka sanya kanansu kishiyoyi ga Allah saboda sifa ce ta Allah wadda shi kaɗai yake da ita suka ce su ma suna da ita shi ne sanin abin da za a yi a gaba ko da ƙasa da shegon da guda ne aljawabati alkuhan min tawawi na farko dai ka san da cewa alkuhan su bokaye suna daga cikin tawawi menene tawawi dukkan abin da aka wuce iyakar shi aka kai shi inda bai kai ba tawutin me bambancin shi da ina ga gabata abin da shi ne jibt jibt wa yu'minuna bil jibti wa tagut me bambancin tawagut da jibt na ji mun ha eh jibt shi ai aikin ya ta'allaka da aiki kama wannan yake da suna dangogi na na na sihiri dukan su jibt ne su ko wannan tawagit su sun abun gani sun ta'allaka ne da wasu mutane ko wasu duwatsu ko wasu wasu dai ashkhas a ayan wancan kun ba a ayan bane ba aikin ne mun gane ko tawagit can da abun cikin talata usulul talata in muna tunani ya ce wattawagitu kathira wa ru'usuha khamsa wa zai iya kawo su ru'usu tawagitu da ya faɗa can cikin usulul talata ya ce iblis la'anahu Allah shine na farko shine rasu tawagit kullu man ubida wa huwa radin aiwa to wanda aka bauta shi kuma ghairar radin kamar Isa alaihi salatu wassalam shi bin nisbati li shi Isa alaihi salatu wassalam ba tagut bane amma bin nisbati ga shi mai bauta yana bautar tagut mun gane ko aiwa aha na uku man ubida min dunillahi wa huwa radin na uku alhukum bi ghairi ma anzalallah man hakama bi ghairi ma anzalallah shi ma yana cikin tawawi dukkan wanda ya hukunci da wani abin da Allah ya zartar abin da shari'a wani shari'a Allah shi ma yana cikin tawawi aha yana cikin ru'usu tawawi wannan duka yana shiga cikin hukum bi ghairi ma anzalallah man da'a ila ibadati nafsi ko da ba bauta mishi ba ya ce yana ya ne mutane su bauta mishi ko da bai samu mai bauta mishi yana cikin ru'usul tawabi aha sai na karshe wanda boka yake yake shiga ci man da'a shay'an min ilmi al-ghaib eh boka yana da'awa cewa ya san ghaib ganan sune ru'us ru'us na tawabi yace wa hum awliya'u shaytan sune masoya na shaytan alladina yuhuna ilayhi wanda shayatin wanda shaytan ne suke musu wahayi kama qala ta'ala inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum Allah ya ce lalle shaytan ne abun suna wahayi zuwa ga masoyansu saboda ni saboda su yi jayayya da ku ya ce wa tanazzaluna eh karshen karshen aya mene ne ha wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun haka ne karshen aya ko wa in ata'tumuhum fa fa innakum la mushrikun wa yatanazzaluna alaihim wa yulquna ilaihim al-kalima suna sauka wajen wa yulquna ilaihim al-kalima suna jeho musu kalima min sam'i daga abin da suka ji lokacin da ake umarnin mala'iku fa yakdhibuna ma'aha mi'ata kadiba sai su wannan da magana guda da suka samu sai su garwaya ta da ƙarya ɗari kama kala ta'ala kul hal hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin shin ba zan ba ku labari ba akan suwa shedan ne ke sauka tanazzalu ala kulli affakin athim shedannai suna sauka ne akan dukkan wanda ke ya kai matuƙa wajen ƙarya mai kirkira abin wanda ya kai matuƙa wajen kirkira ƙarya athim mai zunubi mai yawa yulquna sam'a wa aktharuhum kadibun yulquna sam'a suna jefa magana kamar yadda gashi na hadisin ya kawo shi wanda suna hawan junansu wannan idan ya jiwa magana sai ya jiwa magana ga na ƙasan shi na ƙasan shi ma ya jiwa ta saboda jihorsu ake wani gamin kahin a jehe shi da wannan mashin nan tun ya magana ta kai ga na ƙasan shi da haka za su yi han magana ta kai da na ƙasa kuma sai su abin su ba boka shi kuma boka idan suka ba shi can fil muqabil shi ma akwai abin da za su sa shi na na kahurci wanda ko dan kadan kin da suka samu ba duka ake bashi ba daidai gwalgwadon kahurcin shi daidai gwalgwadon abin da za a bashi na labari sai ya zo garwaya da wannan maganar da suka samu sai ya garwaya ta da ƙarya mai yawa mutane ko wanda hankalin ya lalace saboda duka wanda baya da akida mai kyau hankalin shi a lalace su wannan gaske guda kawai suke gani kuma ko ba wannan ba mutum ya zo ya zamna dai ya ce shi yana gano wannan gaib mutane su rika zuwa yana ba su labari ta an samu wanda ya dace da abin nan abin da yake faɗa ga mutane duka wannan gudan za su gani shi yasa da yawa ba ma aslan ba su da wani alaka da shaidan ne kawai wayo suke ma mutane su amce abin abin hannunsu rezo ne wanda wanda ya yi wayo shi yake shi yake shiga gaban sauran mutane wa aktarhum kadibun Allah ya ce mafi yawan su ƙarya suke ma ba su da wannan alaka da aljini ba san ko ba sa samun koda wannan labarin guda wanda suke garwaya ba su da komi haka suke hannu hannu goma babu komi ciki hannu kai wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithil wahyi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin wahyi fa yasma'uha mustariqu sam sai wannan wanda suke sato sato wannan magana wadda ake umarnin mala'iku da ita sai ya je abun ga ya jiyo magana nan da aka gaya ma mala'iku umarnin nan da aka ba su wa mustariqu sam hakaza sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yanda su yace haka su yace abun ga ibaduhum fawqa ba'd sharan sai yana saman shari ma'ana wannan yana sama wannan wannan yana sama har su je har su kai sama inda za su yiwo umarnin fayulqiha ila man tatahu sai daga ya samo magana nan da nan sai ya jefa magana ga wanda yake kasan shi sun mai yulqiha al-akhar ila man tatahu shi ma wannan sai ya jefa ga wanda yake kasan shi ta yulqiha ala lisan sahir har sai da haka shi wannan idan ya samu sai ya je ya ya ya kaima wannan shi masihircin awul kahin ko kuma boka fa rubbama adrakahu shihab wani lokacin tana yiwa wannan shihab wannan mashin wanda ake kira da mashi da hausa sai ya same shi kabla an yulqiha tun kafin ya ya jefa ta gana kasan shi ya jefa magana gana kasan shi wa rubbama alqaha ko kuma wani gamin sai ya jefa sannan mashin ya same shi kabla an yudrikahu fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadiba sai ya ƙarya wannan ɗari tare da wannan gaske guda da ya samu alhadith fi sahih bi kamali hadisi yana cikin sahih da يعني أنه دواتي الإنشتين صحيح البخاري ومن ذلك الخط بالأرض yana daga cikin dangoyi ko kuma yana cikin bokanci buga ƙasa alkhat ya ya rika abun da zane a ƙasa da wannan hanya ya gano abin da za a yi gaba ladhi yusammunahu darbur ramli wanda ake kira da darb darbur ramli ko kuma khattur ramli وكذا الصرق بالحصى وكما يا wannan ya gilgiza wannan tsakuwa ko kuma duwatsuna ko kuma ya watsa su tana yawa ya hatimi ya watsa su ko kuma ba tare da ya yi hatimi ba ya watsa su yadda suka watsu daga nan ya ce karanta ya ga abin da za a yi a gaba wani hauki ko makamancin wannan yana shiga cikin shi kuma yanzu musamman wanda mutum da bai sani ba kuma yana amfani da shi musamman masu karanta jarida wannan horoscope wanda za ta yi mutum yana da sa'a ko burji kaza ne ko wannan lokacin rashin sa'a ne ko da wannan duka yana shiga yana shiga ciki saboda duka da'awa ce ta ta ilmul ghaib wanda Allah kadai ne ya san shi
as-su'al ma hukumu man saddaka kahinan قال الجواب قال الله تعالى من لا يعلم قل, قل, قل, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى أما عندهم الغيب فهم يكتبون وقال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل له صلاة صلاة أربعين يوما تقبل له صلاة صلاة أربعين يوما
tambaya ta ɗari da tamanin da biyu ma hukumu man saddaka kahinan menene hukuncin wanda ya gaskata boka a cikin abin da abin da yake da awa na ilmin ghaib nan sai ba da amsa da ayoyin qur'ani da hadisin manzo alaihi salatu ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukake yana cewa qul la ya'lamu man fi samawati wal ard wal ard al ghaiba illa Allah ka gaya musu babu wanda ya san ba wanda daga cikin wanda suke cikin sammai da kasai wanda suka san wanda ya san ghaib abin da ke boye illa Allah Allah shi kadai ne ya san ya san ghaib wa qala ta'ala Allah madaukake ya kuma cewa inda hu mafatihul ghaib mabudan ghaib suna hannun shi a wajen shi kadai suke la ya'lamuha illa hu shi kadai ya san ya san ghaibun nan wa qala ta'ala Allah madaukake ya ce amma indahumul ghaib fa hum yaktubun shin akwai ilimi na gaibu a wajen su wanda su suke rubutawa ma'ana nan abun istifham inkari ne inkari Allah madaukake ga musu ba tabbatar da su yake ba aka wakala ta'ala a indahu ilmul ghaibi fa huwa yara shin akwai ilimi na abin da yake boye a wajen shi shi yana gani yana ganin abin da Allah madaukaki ya boye dan shi ma istifham inkari ne wakala ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ko ba ku sani ba wakala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake man ata arrafan wanda yazo wajen wanda ke mai mai buga kasa wasu na bambanta tsakanin arraf da kahin sai arraf shi ne wanda ko a am min alkahin kahin shi da awai ilmul gaibi yake arraf shi ko yana yana da abun ga wasu abubuwa wanda ƙari akan wanda kahin yake da wasu ka ce arraf shi ne wanda abubuwan da suka buwe abun ga suka abu su yake gwada muku kamar wani ɓarawo ya ɓace wani ɓarawo ya ɗauka ya ya gaya muku da inda kayan suke shi ko kahin wanda ke da'awar zai gaya muku abin da za a yi a gaba almuhimmu dai dukansu dukansu kusan abu guda ne sana'a guda ce dukansu tare suke da su da ɗan tsubbu da wannan dukansu da abin da tafiya guda ce man ata arrafan duka wanda ya zo wajen wanda yake da'awar yana da hanyar sanin sanin abin da yake a ɓoye ta kowace hanya ce ta karanta wannan tahin hannu ne ko kuma ta finjan ya zuba ruwa ka leƙa ko kuma ka sha abin da cikin sauran ya gaya maka ko kuma wanda zai wannan buga ɗiyan wuri ya watsa ɗiyan wuri ko kuma duwatsu duk ko ta wata hanya ce auka hinan fasaddaqahu ya gaskata shi bima ya kula a cikin abin da yake faɗa na ilmul ghaib faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafir ya kafirta da abin da aka saukarwa muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ga ta abubuwan da aka saukarwa annabi alaihi salatu wasallam ga sun wasu daga cikin su cikin ayoyin da suka gabata wanda ya kafirta kafirta da aya guda daga cikin ayoyin qur'ani ko me hukuncin shi kafiri ne wa qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan wanda yazo wajen wanda yake da'awar sanin abin da ke ɓoye fasa'alahu ya tambaye shi an shay'in game da wani abu fasaddaqahu ya gaskata shi lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma ba a karɓa mishi sallah kwana arba'in nan a cikin abu wannan riwayar muslim babu fasaddaqahu amma a cikin riwayar الإمام أحمد وأن رواية كانت أقوي فصدقه على كل ne idan mutum ya gaskata akwai ƙaryata Qur'ani idan bai gaskata ba wa idin da yazo kwana 40 babu sallah dole sai yayi sallah zai yi sallah amma ba lada ba lada amma idan yazo fa dan ya ya tike ya tike bokan ya gwada mashi da bai san ƙarya yake bai san zai ba a shi bai a ciki kamar yadda wannan yake da suna musa da fir'aun musa abun ga da abun ga sahara da fir'aun yadda suka wannan babu iskal ya je mai da'awa ya gwada mashi da hanyar ce abun ga hanya ce ta ƙarya babu matsala shi ba shiga cikin wannan wa'idi ah ah magana tana da shi wannan jundub ibn abdullah ne na ga wanda ya ji wajen wani wanda shi wai sare kawunan mutane sai ya sake mai dama ka sai ya sare kan kuma sake mai dama ka yana cikin wannan yundu ya samu addashi dama ya koda ta da kyau ya sare ya sare wurin ya ce tunda kana tsoron wannan mutane tsoron naka shi kenan ƙarya ta ƙare bori ya kashe boka alaikum Hmm.
ya mata na zuwa yana cewa su kawo dabbobi ana yanka Hmm.
shi kuma asali yaron kamar iskoki da suka taba shi sai aka tada shi wani wuri aka mishi beka yanzu daga wannan gida kai idan samu lada eh, lafiya sai kuma aka ce aljanun sun ce mishi ga abin da suke so ya yi Eh.
shi ma ya zama ya aza abin da mambarin shi ba na bokanci Hmm.
ya rika wa mutane bokanci haka Eh.
shi ne yanzu dai haka da samu labari yana nan mutane suna yawan zuwa wurin shafi Hmm.
in shi kamar nan ya kamata a mu'amalance shi kamar mutum ya yi Na farko, a yi tahdi- a yi bayani kan bokanci da boka, musamman mutanen da ke zuwa waje- wajen shi. Eh, Su san abin ga matsayin bokanci da boka a- a musulunci. Sannan shi da- shi da kan shi inda hanya a a mai wa'azi. Eh, to shin mutum yana iya zuwa a wurin nashi kamar yadda yadda shi ke zuwa can wurin shi ya mishi wa'azin ko ko almuhimmi hanya dai wadda ba za ta zama fitina ba saboda yanzu akwai ka'idodi akwai dokoki da sauransu wanda mutum yana iya jefa kan cikin wata matsala. ya duka mutum sai ki- ya kiyaye waɗannan hanyoyin Eh, ah?
wataƙila sai dai a tawagar haka wanda ba mutum kaɗai ne zai wakilci kanshi ba a ruwa ba Mm, mutanen unguwa ya sun yi delegation Mm. musamman ma a ɓoye da dare haka Eh, ka ba da rana mutane suna ganin su ba. Ah? Ah. Aha.
السؤال حكم التنجيم الجواب قال الله تعالى آه، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من من النجوم فقد اش- فقد استق فقد استب- فقد اقتبس.
استبس شعبة من السحر زاد ما زاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر و- وحيف الأئمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جا أبا جدا وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذ- من فعل ذلك له عنده عند الله من خ- من خلاق وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة زينة للسماء و- ورجوما للشياطين وعلامة وعلامات وعلامات يهتدي بها Yuhtana ne.
يهتدى بها فمن تول فمن تولى فيها Ta'awwala.
فمن تأول فيها غير ذلك فقد أح فقد أخطأ حظه وأضاع نفسه وت وتكلف آه، ما لم ما لا ما لا ما لا علم ما لا علم له به Ma la ilma lahu bi.
ما لا علم له به Eh, yace tambaya ta tala- ɗari da tamanin da uku ma hukumar tanjim menene hukuncin tanjim tanjim shine bokanci wanda yake da alaka da tauraro wanda yake karanta tauraro ta hanyar tauraro ya ba da labarin abin da zai afku a ban ƙasa to wannan ilmin tanjim kenan abin ga na ta'asir kenan ana su tauraron suna da tasiri ga abin da yake afkuwa a ban ƙasa wannan shi haram ne shi ake zance shi ne wanda yake shiga cikin baban sihiri amma ilmin tanjim tasiri na tahiyar al'amurra wannan shi ba ya da lai kamar mutum ya san yanayin lokaci mutum ya san metir suna yadda yanayi yake abin da kamar yan meteor da suke amfani da shi sanin abin da tahiyar da abin da dawo sanin kai alkibla da da sauransu wannan shi ba da iskali shi ilimi kamar yadda nan ayoyi da atar suka tabbatar da amfani na tauraro amfani guda uku ne na farko ana jihar shaidannai da su na biyu sun zama ado allah ya sanya su ado ga sama sanan na uku da su ake ake gane wannan ittijahat nan gabas ne ga inda mutane suke gane hanyoyin قال الله تعالى لما دوكينا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الله ما دوكي شيء ne sanya muku taurare a cikin sararin samaniya litahtadu biha domin ku shiryu da wayannan tauraron ga hanyoyinku da inda kuke son ku tafi fi zulumatil bar a cikin duhu yayin da kuke ban ƙasa wal bahr da kuma lokacin da kuke cikin akan teku lokacin da kuke cikin jirgin ruwa wa qala ta'ala la madaukake yana cewa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih lalle mun kayatar da sama ta duniya sama ta farko wannan wadda muke gani bi masabih da wannan me yake suna hutulu sune tsananan ne nan annujum tauraro waja'alnaha rujuman lish-shayatin sanan kuma mun sanya su abun jihar shedannai da su وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره توراركم الله مدعوكتي يا هورد دسو دا أمرنيش دكان سكوان نينا بن وكل في فلك يسبحون دكان سكوان نينا بن عيشي أبي سيند الله مدعوكتي يا هورد دش ألوكتي كذا ذي بل كذا شي يسن يا وإن دسك سنسو daga sun ga sun san da cewa ga ittijahin da ittijahin da yake wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam man ikhtabasa shu'batan min an-nujum dukkan wanda ya rike wani bangare na eh wannan me yake suna sanin taurare ko alakanta taurare ilimin taurare wanda yake na tasiri ma'ana taurare yana da tasiri akan abin da ke gudana sai a ce wani abun da na hasi ne saboda tauraren shi taurare ne wanda yake na nahs eh ko kuma wani shi mai sa'a ne tauraren shi tauraren ya faɗo cikin tauraron sa duka babu alaka tsakanin tauraro da abin da ke gudana ban ƙasa abin da ke gudana ban ƙasa Allah madaukaki shine yake umurni da shi shi yake zartar da shi babu wanda yake da tasiri a cikin wannan faqad iktabasa shubatan min asir duk wanda ya kama wani bangare na ilimin taurari tauraro na wanda na tasiri to lalle ya kama wani bangare na sihiri zada ma zada daidai gwargwadon yanda ya ƙara daidai gwargwaron da sihirin shi zai ƙara ta ga abun ga cikin sihirin da yake aikatawa وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اخاف على امه التصديق بالنجوم abinda nake ji ma al'umma ta tsoro su gaskata eh wannan abun wannan taurare wa takdhib bil qadar da kuma qaryata qaddara wa haifu ala imma da kuma zalunci na shugabanni وقال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون abajad game da wasu mutane wanda suke rubuta abajad ma'ana abajad suke aiki da harufan abajada wanda wannan asalin su lissahi ne bangaren lissahin baya da baya da iskali baya da wata matsala amma ta wannan hanya kuma suke kaiwa inda suke dibi su ga abin da wai abin da zai afku a gaba ya ce wa yanzu runa finnujin kuma suna dibi cikin tauraru domin su ga wai abin da abin da zai afku ya ce ma ara man fa'ala dalika lahu inda Allah min khalaq ya ce ba na ga wanda ya aikata wannan yana da wani rabo wajen Allah madaukaki وقال قتادة قتادة ابن دعامة رحمه الله يتي خلق الله هذه النجوم لثلاث الله هل التوى إن التواران سبودا أبو بودا زينة للسماء أدون يجا سما ورجوما للشياطين دعون جيهاني بشير أني وعلامات يهتدى بها وما علام من وإن دا أكي غاني أنيا دا غاني يني دا أبو بوا كما كما تهكذا فمن تأول فيها غير ذلك دكا وندا ya ya tawilin wani abu wanda ba wannan ba mana ya ce suna wannan yana daga cikin aikin taurarai fakar akhta haddahu bai fakar akhta haddahu lalle wannan ya kuskure rabon shi baya da rabo kenan wa aza a nafsahu ya badda kan shi wata kallafa ma la ilma lahu bi ya kuma tura ma kan shi sanin abinda baya da ilimin shi kuma ba zai taɓa samun ilimin shi ba akwai tambaya game da
nan wajen alamatun yuta dabiya kenan yuta dabiya inda yana izma babi abin da shafi ilimin falak
alamatu yuta dabiya yau duka yana shiga duka ilimin da duka abin da ake ake amfana da shi wajen sanin yanayi ko wajen sanin hanyoyi ko abin da ya kama da haka yanzu wanda suke taya cikin sahara da wannan tauraron suke su ne gidiginsu daga ya ga tauraron nan ya san hanyar da ya kamata ya san gari kaza a nan wajen za a same shi hasaba hasaba lokacin saboda lokutan sai yana canzawa lokacin sanyi da wannan kenan dole abu ne wanda yake ilimi ne wanda yake abun ba kamar yanzu ta hanyar taurare ana gano kama lokacin da za a yi abun ga kusufin shams kusufin kamar duka wannan ilimi ne abun ga wanda yake wannan ana gano kama wannan ihtimal cewa za a yi sanyi ko kuma sanyi zai yawa ko abun ga rana kaza sanyi zai yawa saboda duka lissafi ne ba wani abu bane na gaib ba iska kaza ne da iska kaza wanda an san da in sun haɗu eh wannan kuma an san gudun shi wannan an san gudun shi a lokaci kaza ne kamata su haɗu a guri kaza idan suka haɗu an san ga abin da suke bada shi yasa wani gaman sodiya sai a faɗa abin kuma ya kuskure saboda me yasa saboda iskan Allah ya yi wani waje da shi sunan da suka alisahin da suka yi iskan yadda yake tsaya ga ittijahin shi wani abu ya zo Allah ya kawo wani abu ya kawar da shi yana wannan duka abubuwa ne wanda na ilimi ne wanda ba sa cin karo da da shari'a sai dai kan mutum ya ɗauka cewa wannan abun shi da kanshi yake wannan Allah ne ya yi shi haka nan sunna ce kauniya wadda Allah maɗaukaki ya sa wadda galibi haka suke ta yi amma akwai sunna wadda take wadda ta abun ga ta keta al'ada abin da aka saba sai Allah ya kawar da shi akwai tambaya mu ci gaba ko mu lokacin ina ga mun ma ɗau da yawa ko ina ga isa eh kama eh kama tana yawa sai su rubuta don saboda aini a ido baki ko kuma saboda ta sihiri ya kama su kama sihiri ko kuma wannan wani mutum yana da rashin lahiya ya rataya don ya samu lahiya eh ko ga yara ala kullum in mutum ya ya koma ga addu'o'i sun wadatar da shi ya bukatar sai ya sai ya rataya hmm?